لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha takwas ne ko sha takwas ga watan al-muharram hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu sha shida rana ice ba goma ba ko hautara to ran lahadi ne goma ko yau sha shida ce na yi zuke da yawa kenan to sha shida ga watan al-muharram hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da biyar da watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurot cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafin wato manzumatul lamiya littafi ne na babban malami shekul islam ibn taimiyya rahimahullah wannan kuma shine darasinmu na na takwas ko darasi na takwas a cikin wannan littafi kamar yadda muka saba mukan karanta abiyat din sannan kuma sai mu ci gaba saboda mun zaɓi mu dinga yawan maimaita baitukan don haddar da muka riga muka yi musu kada ta samu rauni insha Allah za mu karanta baitukan kamar yadda ainihin muka saba karantawa bismillahir rahmanir rahim ya sa'ili an madhhabi wa aqidati رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محكم في قوله لا ينفني عنه ولا يتبدل حكم الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل ولكلهم قدر فضل صادق لكن من صديق منهم أفضل وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول وجميع آيات الصفات أمرها نقلا كما نقلا كما نقل الطراز الأول وأرد عهدتها إلى نقالها عن كل ما يتخيل قبحا لما نبذ القرآن ورأوه وإذا استدل يقول قال الأخضر والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل وأقر بالميزان من نعم وترى الصراط يمد فوق جهنم وموحد نازل واخر مهمل نعم والنار يطلع الشقي بحكمة وكذا الشقي إلى الجنان سيمل ولكل حي على القاضي الشافعي ومالك وأبي حنيفة والأحمد ينقل فإن اتبعت سبيلهم فموجد
وإذا اتبعت سبيلهم فموظف وإن ابتدعت فما عليك مؤول na fahimci inda haddata sa wato corona ta taba haddata ita wato subhanallah to alhamdulillah kamar yadda wannan shine darasinmu na takwas kamar yadda muka karanta a darasin da ya gabata mun karasa karatu ne akan wasu baituka guda biyu wa jami'u ayati sifati umirruha haqqan kama na takat tirazul awwalu wa arud uhdataha ila nuqaliha wa asuluha aw kulli ma yutakhayyalu to sannan sai mala yace zammu ahlil bid'i fi taqdimihim ara'ar rijali ala nusus sai malam mai sharhi sai wa wannan baiti wato unwani sai ce unwanin shine zammu ahalil bida'i wato zargin ma'abota bid'a fi taqdimihim ara'ar rijal wajen gabatar da ra'ayoyin mutane alal nususi akan nassi wato akwai wasu 'yan bid'a wa'anda su sai su gabatar da ra'ayin mutum akan nassi su suna ganin suna da ra'ayin gabatar da hankali irin na ɗan adam akan nassi sai dai nassi ya goyi bayan hankali ba wai hankali ya dace da nassi ba sai yake cewa a ok mun yi wannan baitin ba haka haka waya wal mu'minuna ne ko masha Allah ru'yatul mu'minina li rabbihim yawm al qiyamah haka ne matashiyar karatun mu shafi na 30 43 a irin dawa shine ru'yatul mu'minina li rabbihim yawm al qiyamah unwanin shine wato ganin da muminai za su yi wa ubangijin su ranar alkiyama a ƙarƙashin wannan za mu yi karatun yau insha Allah qalan nazim rahimahullah mai waƙin wato mawaƙin wannan littafi shekul islam yana cewa wal mu'minuna yarawna haqqan rabbahum wal mu'minuna muminai yarawna rabbahum za su ga ubangijin su haƙƙan da gaske ranar tashin alkiyama muminai za su ga ubangijinsu الشرح سي شرحي أكن wannan baiti min usuli mazhabi ahli sunnati wal jamaa yana daga cikin usul aqida ta ahli sunna wal jamaa ithbatu ru'yati al mu'minina li rabbihim tabbatar da ganin mu'minai ga ubangijin su iyalan bil absar da idanu ma'ana ganin da mu'minai za su yi wa ubangijin su subhanahu wata'ala da ido yawm alkiyamati ranar alkiyama fil mahshar a wajen taron mahshar domin gani biyu aka ce mu'mine za su yi masa za su ganshi a mahshar za kuma su ganshi a aljanna to ganin gaba daya aqidar ahlus sunnati wal jamaa sun tabbatar da cewa lallai mu'minai za su ga ubangiji ba gani na zuciya ba iyanan bil absar kuru-kuru da idanunsu yawm alkiyamati ranar alkiyama a ina sai ce fil mahshar a wajen taro wajen taruwa wa ba'da dukhulil jannata wa ba'da dukhulil jannati bayan da kuma bayan shiga ainihin wato aljanna biduni tawili shay'in min zalik ba tare da yin tawilin wani abu ba daga cikin wannan gani din kama qala Allah ta'ala kamar yadda ubangiji ta'ala yake wujuhun yawma idhin nadira wasu fuskoki yawma idhin a wannan rana ta alkiyama nadiratun masu haske ne masu ni'ima ne ila rabbihim naziratun masu gani ne ga ubangijinsu ma'ana wasu fuskoki ranar tashin alkiyama za su tashi cikin haske za su tashi cikin annashuwa za su tashi cikin ni'ima sannan kuma za su ga ubangijinsu alal imam ibn kathir rahimahullah al imam ibn kathir rahimahullah Allah ya masa rahama yana faɗa fi tafsirul qur'anil azim a cikin tafsirin nan nasa mai sura tafsirul qur'anil azim a mujalladi na takwas shafi na ɗari biyu da ainihin wato saba'in da tara ya ce wujuhun yau ma'izin nadira minan nadara ai hasanatun bahiyatun mushrikatun masurura ma'anar wujuhun yawma idin nadira yace ai nadiratun minan nadara daga annabara ne ita kuma annabara yace ai hasanatun bahiyya wato kyawawa bahiyatun masu ban kaye mushrikatun masu haske masururatun masu murna wannan fuskoki wato wasu fuskokin ranar tashin alkiyama za su tashi da irin wannan sifa ta kyau da ban kaye da haske da murna Allah ta'ala ka sanya fuskokinmu ya samu daga cikin waɗanda za su tashi da irin wannan fuska. Ila rabbihim nazira yace kuma ai tarahu iyanan kama rawahu al-Bukhari. Tarahu iyanan kama rawahu al-Bukhari fi sahihi. Yake cewa ai ila rabbihim nazira ila rabbiha nazira ai tarahu. Ai wasu fuskokin za su ganshi shi Ubangiji subhanahu wataala iyanan gani na ido kama rawahu bukhari kamar yadda imamu bukhari ya ruwaito fi sahihi a cikin sahihin littafinsa innakum satarawna rabbakum iyana lalle hakika za ku ga ubangijinku kuru-kuru gani da ido walil fi'li nazara talatu halatin sai malai ke cewa kamar yadda yazo cikin littafin hadil arwah ila biladil afrah littafi ne na ibn al-qayyim mai shafi a shafi na ɗari shida da ashirin da uku ya ce fi'ilin nazara wannan fi'ilin na kalman nazara yana da hali guda uku al'ula fi'ilin nazara a hali na farko idza uddiya bi nafsihi idan yayi ta'addi da kansa to ma'anarsa daban idan shi fi'ilin nazara ya yi ta'addi bi nafsihi da karan kansa, fa ma'anahu to ma'anarsa in ya yi ta'addi da kansa ma'anar da yake ɗauke da ita a daidai wannan lokaci shine a tawakkufu wal intizar tsayawa da sauraro shi yake nufi da fi'ilin nazara a yaushe idza ta'adda bi nafsihi idan yayi ta'addi ko idza uddiya bi nafsihi in aka yi masa ta'addi da shi karan kansa to yana zuwa da ma'anar at-tawaqquf tsayawa wal'intizar da sauraro, don haka karka ɗauka duk inda ka ga nazara a cikin alkur'ani ma'anarsa gani, a shi fi'ilin nazara yana da halaye guda uku, yana yin ta'addi da kansa, yana yin ta'addi da fi, yana kuma yin ta'addi da ila. To idan ya yi ta'addi da kansa, ma'anarsa a tawakufin wal'intizar. tsayawa da sauraro ka kaulihi ta'ala kamar faɗin Allah ta'ala unzuruna naqata bismin nurikum yawma yaqulu almu'minuna wal mu'minatu lilladhina yawma yaqulu almu'minuna wal mu'minatu lilladhina amanu yawma yaqulu almunafiquna wal munafiqatu lilladhina amanu unzuruna naqata bismin nurikum to kalmar unzuruna kaga fi'ilin nazara yazo a cikin ta kar ka ɗauka unzuruna ka ce ku ganmu a'a unzuruna a nan ya zo da ma'anar al'intizaru a tawakkufu wal'intizar sai zama ma'anar ayar unzuruna ai intazir intazirna ku ɗan jira mu ku ɗan tsumaye mu ku ɗan tsaya mu na ƙatabis min nurikum mu kunna mu ƙosana daga haskenku ku Malam ya bamu ya yi mana istishhadi da wannan ayar a ma'anar annazaru idza uddiya bi nafsihi athaniya hali na biyu wa idza uddiya bi fi idan fi'ilin nazara yayi ta'addi da fi shi ma ma'anarsa daban fa ma'anahu tafakkur wal i'tibar idan yayi ta'addi da fi to ma'anarsa at-tafakkur tunani wal'itibar da lura ka kaulihi ta'ala kamar fadin Allah ta'ala awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ard cikin suratul a'raf aya ta 185 awalam yanzuru ma'anarsa awalam yatafakkaru fi malakuti samawati wal ard shin ba sa yin tintintini da tunani ba sa yin lura fi malakuti samawati wal ard a cikin abin da ya shafi faɗin mulkin Allah da kuma ikonsa a cikin sammai da ƙasa. Yanzu ka nan awalam yanzuru ba za ka ce yanzu ba sa gani ba za ka ce ba sa gani ba domin unzuru an nazaru ta yi ta'addi da fi shi sa aka ce awalam yanzuru fi to wannan fi din to kaga an nazaru ta yi ta'addi da fi to ma'anarta at tafakkuru wal itibar wannan zai taimaka wa mai tafsiri in ba haka mai tafsiri duk in bai san wannan kawai din ba zai zo ya ta shirme ne wajen tafsiri ya dauko ta can ya maka ta nan ya dauki ta nan ya buga ta can الثالثة هالي نأكو وإذا عدي بإله إذن النظر وتوفئل نظر إذن يتعدي دا إله فمعناه المعاينة بالأبصار معنى السجني دا إدو Kiyaye yi wannan ƙa'idojin. Yanzu kaga can na farko ba shi da kansa ya ta'addi da kansa. ba wani ba wani harafi da ya shigo shi yayi ta'addi da shi shine yayi ta'addi da kansa anan ma'anarta muka ce shine at-tawaqquf wal intizar tsayawa da kuma sauraro sai a hali na biyu inda ita wato shi fi'ilin nazara yayi ta'addi da fi muka ce ma'anarsa at-tafakkur wal i'tibar yana da ma'anar tunani da kuma lura a hali na uku shine fi'ilin nazara ya yi ta'addi da ila to ita ce ma'anar da ta dace da karatunmu a yau idan ya yi ta'addi da ila ma'anarsa al-mu'ayana bil absar gani da ido ka kaunihi ta'ala kamar faɗin Allah ta'ala unzuru ku kalla ku duba wato gani na ido kenan ku kalla ila samarihi zuwa ‘ya'yan itacensa idza asmara lokacin da ya yi ‘ya'yan wa yan'i kuma suka nuna ku duba ku gani akwai ban sha'awa a ciki lokacin da 'ya'yan itatuwa suka fito kuma suka nuna sai Allah ta'ala ce unzuru ku kalla mana kaga nan annazaru ta zo da ma'anar gani da ido sai mala yace wa alaihi akan waɗannan kashe-kashen da muka karanta fala yumkinu ba zai yiwu ba an yakuna nazaru fil aya fi'ilin nazara da yazo a cikin wannan ayar ya kasance nazaru al-intizar aw tafakkur ka fassara shi da gani irin na ko nazaru na al-intizar sauraro aw tafakkur ko tunani kama qalatul mu'tazila kaman yadda mu'tazilawa haka suka fassara wannan annazaru wa gairiha da waninsu li'annahu lam yu'adda bi nafsi domin kaga shi annazaru din ko nazara bai yi ta'addi da kansa ba aw bi fi li'annahu lam yu'adda bi nafsi aw bai yi ta'addi da kansa ba bai kuma yi ta'addi da fi ba bal inna fi'ila nazara bari dai in ka duba da kyau za ga fi'ilin nazara da ya zo a cikin ayar da muke kafa hujja da ita wajen cewa mumine za su ga Allah to in ka kalli wannan fi'ilin nazaran huna a nan fil aya a cikin wannan ayar kad uddiya bi ila an yi masa ta'addi ne da ila fa kaifa idza udifa ila alwajhi alladhi huwa mahallul basar musamman ma idan kuma aka raba fi'ilin nazara zuwa ga fuska wadda ita ce muhallin kallo ɗin gurin da za a gani ɗin. kaga wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nadira da kaga aka yi ga dai ita shi fi'ilin nazara yayi ta'addi da ila sannan kuma ina ake kallo fuska to kuma kaga an samu ainihin mutabaka tsakanin shi fi'ilin da ta'addin nasa da kuma gurin da za aka ce a kalla din wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ma ya sake cewa lil ladina ahsanul husna wa ziyada waɗanda suka kyautata aiki suna da alhusna aljanna wa ziyada da kuma ƙari to mecece aljanna ga ta Allah ta'ala ce duk wanda suka kyautata aiki za mu ba su aljanna har da ƙari menene ƙarin alhusna aljanna abinda ake nufi da alhusna a wannan ayar ita ce aljanna waziyada ƙarin kuma hiyan nazaru ila wajihillah shine ganin fuskar ubangiji subhanahu wataala fassaraha bi zalika rasulullah sallallahu alaihi wasallam shugaban masu tafsiri na duk duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fassara ayar da haka alladhi unzila alaihi alquran wanda shi aka sauko da alquranin was sahabatu wat tabi'una ba'da haka sahabbai haka suka fassara ayar haka tabi'ai da suka biyo bayansa haka suka fassara ayar in ka koma cikin sharhu usul li'tiqad na malam lalakai a cikin ainihin wato mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da ainihin wato saba'in da shida da kuma littafin hadil arwah ila biladil afrah shafi na ɗari shida da saba'in da biyar da kuma tafsirin tabari mujalladi na goma sha ɗaya shafi na dubu ɗaya da ɗari da shafi na ɗari da sha bakwai da kuma tafsirin ibnu kathir mujalladi na hudu shafi na 262 za a ga wannan ƙarin bayanin da muka karanta wa qala ta'ala ubangiji ta'ala yace kalla ba haka abin yake ba innahum haqiqa su kafirai an rabbihim game da ubangijin su yawma idin a wannan rana la mahjubuna ababan sanya wa hijabi ne ababan shamakancewa ne ba za su ga ubangiji ba kaga kenan tunda Allah ta'ala ya ce akwai inda za a sa hijabi ba za su gan shi ba mafhumin ayar shine akwai kuma wanda za a yaye hijabi su yi mai su gan shi alal imamu shafi'i imamu shafi'i rahimahullah ya ce lamma hajaballahu qauman yayin da ubangiji ta'ala ya sha makance wasu mutane ya sanya musu hijabi ya sanya hijabi tsakaninsa da su bi saka saboda fushi da yayi da su dalla wannan sanya hijabin da Allah ya yi wa wasu ya nuna ala anna qauman akan cewa wasu mutanen ya rauna hubin rida su kuma za su ganshi saboda yadda da shi ko yadda da su da yayi wasu yayi fushi da su ya ce ba za su ganshi ba to waɗanda kuma suka yadda da shi mafhumin ayi ya nuna su kuma za su ganshi akhrajahu al-baihaqi fi manaqib ash-shafi'i wannan imam imam al-baihaqi ya fitar da wannan maganar a cikin wani littafi wanda aka rubuta manaqib ash-shafi'i mujalladi na 1 shafi na 100 hudu da sha tara wa ammal ahadithu wal atharu addallatu ala thubutir ru'ya amma game da hadisai da kuma athar maganganun sahabbai da tabi'ai addallatu waɗanda suke nuni ala thubutir ru'ya akan tabbatar da ganin yan aljanna wato ganin Allah ga yan aljanna to waɗannan hadisan da athar din fa mutawatira saboda yawan su sun kai wato adadin a ce sun kai hadisi mutawatiri wanda yake mun sha bayani game da wani hadisi ake kira hadisi mutawatiri kama nassa ala zalika kathirun min a'immati sunna kaman yanda da yawa daga cikin jagororin sunna malaman sunna duk sun nassanta haka wa ilayka ba'dha mala yace ga wasu daga ciki za a kawo maka su an jarir bin abdullah radiyallahu anhu qala an karbo daga jarir bin abdullah al-bajali Allah ya ƙara masa yadda ya ce, Kunna julusan inda Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Mun kasance muna zaune a wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam, if nazara ilal kamar, sai kawai manzan Allah ya kalli wata, kaga nazara ila, kun gano ka'idan mu? Nazara, fi'ilin nazara ya fito? Ya yi ta'addi da me? Ila, wannan yana ba da ma'anar me? Al-mu'ayyanatu bil absar to sai muna zaune in ji jarir bin abdullah ya ce in kawai nazara ilal kamar sai muka ga manzan Allah ya kalli wata lailatul badr daren cikarsa ko daren goma sha hudu faqal sai manzan Allah ya ce ama ku saurara innakum satarawna rabbakum iyana lalle hakika za ku ga ubangijin ku kuru-kuru yawmal qiyamati ranar alkiyama kama tarawna hadal kamara kamar yadda kuke ganin wannan wata la tudammuna fi ru'yati babu wato turereniya wajen ganin sa babu turereniya kamar yadda kuke ganin wannan watan ba ku turereniya ba ku cutar da junan ku wajen matsa matsa da tura tura wajen ganin wannan watan to haka yan aljanna za su ga Allah madaukakin sarki ranar tashin alkiyama ba tura tura sahihun akhrajahu al-bukhari Imam Bukhari ya fitar da wannan hadisin hadisi mai lamba ta 7434 da kuma hadisi mai lamba ta 7435. Imam Muslim hadisi na 633 wa an Suhaib radiyallahu an an annabi sallallahu alaihi wa sallam qal an karbo daga Suhaib ar-Rumi Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idza dakhala ahlul jannati al-jannata idan ‘yan aljanna sun shiga aljanna ja'alana Allahu minhum qal yace yaqulu Allahu tabaaraka wa ta'ala ubangiji tabaaraka wa ta'ala sai yace da su turiduna shay'an azidukum kuna san wani abu azidakum in ƙara muku ɗoriya akan abin da kuke cikinsa na ni'imar aljanna qal fa yaquluna kai sai yan aljanna su ce alam tubayyid wujuhana ubangiji ba ka riga ka haskaka fuskokinmu ba alam tudkhilana aljanna alam tudkhilna aljannata ba ka shigar da mu aljanna ba wa tunjina minan nar ba ka tseratar da mu daga wuta ba qal yace fa yakshiful hijab sai ubangiji ta'ala ya yaye hijabi fa ma uhutu shay'an ba a bawa yan aljanna wani abu ba ahabba ilayhim da ya suka fi so minan nazari ila rabbihim azza wajal sama da ganin ubangijinsu da za su yi mai girma da ɗaukaka wannan hadisin sahihi ne imam bukhari ya fitar da shi hadisi na 181 wa an umara bin yas wa an ammar bin yasir wa an ammar bin yasir radiyallahu an an karbo daga ammar bin yasir Allah ya kara masa yadda عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينا فدا في الدعاء أتشم الدعاء وأسألك لذة النظر إلى وجهك يا أبنجي إنا روحك دادن جنن نين إزوا غفسكك والشوق إلى لقائك da kuma bege da soyayya zuwa haduwa da kai sahihun akhrajahu an-nasa'i wannan imamu an-nasa'i ya fitar da wannan hadisin hadisi mai lamba ta ainihin wato dubu ɗaya da ɗari uku da biyar wa ibn abi asim fi sunna ibn abi asim a cikin littafinsa mai suna a sunna shi ma ya fitar da wannan hadisi hadisi mai lamba ta ɗari hudu da ashirin da biyar wa sahahu albani fi zilal sannan sheikh nasiruddin albani ya inganta wannan hadisin a cikin az-zilal wato fi zilalil qur'an tanbihun faɗakarwa الناس في إثبات الرؤية وعدمها ثلاثة أقسام yace gaba ɗaya mutanen duniya game da tabbatar da ganin Allah da rashin ganin Allah to mutane sun kasu kashi uku sai ka saurara ka ji idan za ka shiga mutane dangane da ganin Allah subhanahu wata'ala sun kasu kashi uku ɗarafani wa wasa akwai waɗanda suka yi gefe guda biyu wasu suka yi nan wasu suka yi nan wa wasan akwai wanda suka shiga tsakiya alkismul awwal kashin farko galau sun wuce iyaka fi na fiyin ru'ya wajen kore ganin Allah sun ce sam kwata-kwata fankon ba za a gan shi ba wannan su sun yi guluwi wajen korewa kaljahaniya kamar jahamawa والمعتزلة da mu'tazilawa wal asha'ira da ash'ariyawa fa taqadu waɗannan ƙungiyoyin gaba ɗaya guda uku nan su a aqidarsu sun kudurce annallaha cewa ubangiji ta'ala la yura fi dunya ba za a ganshi ba a nan duniya wala fil akhirah kuma ba za a ganshi ba ko a lahira wa dhalika li jahalihim bin nususi wa ma'aniha as-sahiha wadhalika abinda yasa suka kore ganin Allah a duniya da lahira mana yace li jahalihim bin nusus saboda jahilta su game da nassosi wa ma'aniha as-sahiha da kuma ma'anonin wannan nassosin ingantattu koda sun san nassin to kuma sun jahilci haƙiƙanin ma'anar wannan nusus din fahimta wadda take mai inganci wannan yasa suka kore ganin Allah fankau a duniya da lahira dawa-dawa jahamiya mu'tazila asha'ira alkismu tsani kashi na biyu an sani ba akwai dan wannan mazhabar anan babu ko eh wannan mazhabar ba ta da kasuwa ba za a shige ta ba alkismu tsani kashi na biyu galau su kuma sun wuce iyaka fi isbatin ru'ya wajen tabbatar da ganin Allah ka sufiya kamar sufaye wa ahzabihim da kungiyoyi irin nasu su kuma allazina ataqadu su kuma sun kudurce annallaha yura su kuma suka ce Allah fa za a ganshi fi dunya anan duniya wa fil akhirah kuma za a ganshi har a lahira wa qad kadhibu idh lam yusnidu ila burhanin domin sun yi ƙarya a nan waƙad kadibu sun yi ƙarya izlam yasnidu ila burhanin domin ba su kawo wani isnadi sun jingina zuwa ga wata hujja ba bal bar kawai takhayyulatin kawai tunani ne wa khurafatin da kirkire-kirkire ma'ana su guluwin da suka yi sai suka ce har anan duniya za a gan shi da haka kana iya samun wani sufi ya ce ya ga Allah anan ce sun haɗu da Allah ya ba shi kaza ko ya mai kaza saboda su a aƙida su ba wai sai a lahira za a ga Allah ba su har a duniya kaga su kishiyoyin wa'ancan ne tamaman wa'ancan sun ce la a duniya wala a lahira ba za a gan shi ba su kuma wannan suka ce duk za a gan shi a nan duniyan ma in kana so ka bi hanyar su za su baka wani wuridi za su za ka ga Allah a nan duniya sannan a lahira ba suka ce za a gan shi an fahimta to wannan mazhabar akwai masu ita nan ita ma ba fata da kasuwa to alqismu thalis to bari mu shiga mazhaba ta uku mu ji wasadun bainal gulati fi nafyi ru'yati wal gulati fi ithbatiha su wa'annan mazhabar ita kuma ta uku su kuma jama'a ne waɗanda suka tsaya tsaka-tsaki bainal gulaci tsakanin masu wuce iyaka fi nafiyin ru'ya a wajen kore ganin gaba ɗaya wal gulati da kuma masu wuce iyaka fi isbati a wajen tabbatar da ganin gaba ɗaya wahum ahlus sunnati wal jama'a wayannan ba wasu mutane bane sune ahlus sunnati wal jama'a faqad athbatu ru'yatal mu'minina li rabbihim su kam sun tabbatar da ganin mumine ga Ubangijinsu, amma fil akhirati a lahira, fi arasatil qiyama a farfajiyar alkiyama wa fil janna da kuma aljanna. An fahimta, wannan kaga shine ainihin wato mazhabi tsaka-tsakiya ce. Wa kazalika ja'alnakum ummatan wasafa. Wai da haka muna wannan mazhabar? muminai za su ga Allah a ina a lahira a nan duniya ba eh ba za a ga Allah ba a nan duniya la tudriku al-absar wa huwa yudriku al-absar kama ya qulu al-qa'id kama yanda wani malami yake faɗa mai badul amali shine al-qa'id din mai badul amali shine yake cewa yarahu al-mu'minuna bi ghairi kaifin وإدراك وضرب من مثال فينسون النعيم إذا رأوه فيا حسرات فيا حسرات أهل أهل الاعتزال yake cewa ya rahul mu'minuna mu'minai fa za su ga ubangijinsu bi gairi kaifin ba tare da kaifiya wa idrakin ba tare da riskar haƙiƙanin yadda za a gan shi din ba wa darbin min misali ba tare da buga wani misalin yadda 'yan aljannan za su ganshi ba su mumine sun tabbatar cewa wato su ya rahul mumine za su ganshi amma ba kaifiya ba tare da idraki ba ba tare da bada misalin yadda za a ganshi ba bayan saunan na'ima za kuma su manta da duk wata ni'ima da suke cikinta ta gidan aljanna izara auhu idan sun ga Allah faya hasarati ahadin i'tizali kaito da hasara ta tabbata ga mu'tazilawa suka ce ba za ga Allah ba to kaga ba mu'tazilawa mun ji haddawa jahamiya hadda asha'ira wayannan duk sun tabe sun ce su kwata kwata ba za a ga Allah ba to su ne ba za ba za su ganshi ba amma mu'minai na kware za su ga Allah Allah ta'ala ka sa mu ganshi wa nafawur ru'ya wa wa nafaw wa nafawur ru'yata anil kafirina sannan su ahlus sunnati wal jama'a sun kore wato ganin Allah ga kafirai li'annahum domin su kafirai an rabbihim game da ubangijinsu yauma idin a wannan ranar lamahjubuna ababan sanya wa shamaki ne da hijabi wa zalika abin da yasa aka sanya musu shamaki da hijabi uqubatan lahum wannan uquba ce ga gare su tunda ganin Allah wata ni'ima ce da daukaka to su dan a tsana musu uquba a ba su haushi ba za ba su ga Allah ba واعتقدوا أن الله تعالى لا يراه أحد في الدنيا su sun kudurce ahlus sunna kenan sun kudurce cewa ba wani wanda zai ga Allah a nan duniya ba wani wanda zai ga Allah a nan duniya kama qala annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa lan yara ahadun minkum rabbahu azza wa jalla hatta yamuta lan yara fawfaw ahadun wani mutum ɗaya daga cikinku ba zai yi ya ga Ubangiji azza wa jalla ba hatta ya muta har ya mutu. Wannan hadisi Imam Muslim ya fitar da shi hadisi na 2931 ka koma can ƙasa akwai lamba da aka yi mana ko? Fa'idatun, mana ya ce wata fa'ida ce gata, wa amma ru'yatun nabi sallallahu alaihi wasallam da rabbi, amma dangane da ganin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa Ubangijinsa lailatul Isra'i a daren Isra'i, faqad ikhtalafat riwayat ruwayoyi sun saba an salaf daga magabata fi zalika game da shin annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi Isra'i ya ga Allah ko bai gan shi ba. Minhum daga cikin ruwayoyin akwai mannafar ru'ya anhu sallallahu alaihi wasallam akwai wanda suka kore ganin Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce bai gan shi ba. ka Aisha kamar ruwayar da aka samu daga Nana Aisha kamar rawahu Muslim kamar yadda Imam Muslim ya rawaito wannan ita ruwayar da aka karbo daga Aisha a hadisi na 177 wa minhum daga cikin kuma su magabata salafus salih man athbata halahu sallallahu alaihi wasallam ko wanda suka tabbatar wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah kabnu Abbas kamar Abdullahi dan Abbas turjumanul Qur'an radiyallahu ta'ala anhu kama rawa ibn abi asim kamar yadda ibn abi asim ya rawaito wannan magana fi sunna a shafi na 433 walakin al asah sai dai zance mafi inganci annahu sallallahu alaihi wasallam lam yara rabbahu bi aini ra'sihi lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba ganin Allah da idan da ke kansa ba idan kan idan da ke kan kowa to shi ma na annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba ganin Allah ta'ala da idansa ba liza dan haka ne lamma su ila sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hal ra'aita rabbak shin ku kaga ubangijinka qal annabi sallallahu alaihi wasallam ce ayi nurun anna arahu nurun wani irin haske ne ya haske ni anna arahu ta yaya zan iya ganin sa akwai ruwaye nurun inni arahu ni haske da gani kawai an fahimta wannan ruwayar rawahu muslim imam muslim ya ruwaito ta hadisi na 178 wa ala hadha jam'ul ulama bayna ithbati ibn bayna ithbati ibn abbas wa nabi aisha radiyallahu anha wa ala hadha jama'al ulama zai zama wa ala hadha akan wannan maganganu jama'al ulama sai malamai suka yi kokarin hada bayna ithbati ibn abbas tsakanin tabbatarwar da abdullahi dan abbas yayi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah wa nafi Aisha da kuma tsakanin korewar da na Aisha ta yi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah ba to sai malamai su da suka zo daga baya sai suka yi wa maganganun nasu jam'i sai suka hada su guri guda bi an yu'mala nafiyuha sai suka ce za a fassara a dauki korewar da na Aisha ta yi ala ru'yatil ayn akan gani na ido wa ithbatihi shi kuma tabbatarwar Abdullahi dan Abbas ala ru'yatil fuad akan gani na zuciya kaji wani fikihu na malamai da suka yi suka ce bari mu jam'i tsakanin maganar Abdullahi dan Abbas da tana na Aisha ita na Aisha da tace faufau annabi bai ga Allah ba tana nufin da ido bai gan shi ba shi kuma Abdullahi dan Abbas da yace tabbas manzo Allah ya ga Allah yana nufin ya ga Allah da zuciyarsa kaga ba a kore ganin ba ya gan shi amma da zuciya ita kuma da tace bai gan shi ba tana nufin da ido amma ta yadda ya gan shi da zuciya an fahimta wallahu a'lam in kana son karin bayani mala yace raji majmu'ul majmu'ul fatawa zaka iya komawa majmu'ul fatawa ibn taymiya a mujalladi na shida shafi na 509 zaka samu karin bayani akan haka isbatu sifat isbatu sifatin nuzuli lirrabb subhanahu wa ta'ala wato tabbatar da siffar annuzul saukar ubangiji subhanahu wa ta'ala zuwa saman duniya ko zuwa sama ta kusa ta kusa shine as-sama'u duniya sama ta kurkusa ita ce ake kira duniya ba ta can sama ba a ta nan kurkusa da mu wanda take kusa da duniya to akwai wannan magana qala nazim rahimahullah mawakin wannan littafi Allah ya masa rahama a dangon baitin sai ce wa ila sama'i bi ghairi kayfin yanzilu ma'ana wa ila sama'i yanzilu Ubangiji subhanahu wata'ala yanzilu yana sauka ila sama'i zuwa sama bigairi kaifin ba tare da kaifiya ba al-mufradat sai ce ga wasu daidaikun kalmomi kaifa ai takayifin ma'ana da yace bigairi kaifin ai bigairi takyifin ubangiji yana sauka zuwa saman duniya bigairi takyifin shine bigairi kaifin ba tare da kaifiya ba yanzilu ai nuzulan haqiqiyan yana sauka sauka na haƙiƙa ya liƙu bihi da ya dace da shi subhanahu wa ta'ala ashar sharhi akan wannan magana athbatan nazimu rahimahullah mawaƙin littafin Allah ya masa rahama ya tabbatar da aslan wani shishike min usuli mazhabi ahlus sunnati wal jama'a daga shika-shikan mazhaba da aqidar ahlus sunnati wal jama'a wani shishike ne wannan yace wa huwa ithbatu sifatin nuzuli lillahi subhanahu wa ta'ala shine tabbatar da sifar nan ta saukar Ubangiji subhanahu wata'ala alal kaifiyatin la'iqati bihi a bisa ga kaifiyar da ta dace da Ubangiji subhanahu wata'ala wa annahu nuzulun haqiqiyyun kuma hakika sauka ce ta hakika ila sama'i dunya zuwa sama ta kurkusa kulla lailatin a kowane dare alama atad bihil adillatu sahiha bisa ga abinda dalilai ingantattu suka zo da shi min gairi takyifin ba tare da kaifiyar ya yake sauka din ba qala al-imam abu sa'id ad-darimi al-imam abu sa'id ad-darimi rahimahullah ya faɗa fir radd ala al-jahmiyya a wani littafi na raddi da aka yi wa jahmiyya shafi na 63 sannan ka sake duba ka koma can kasa ka sake duba kitabu aqaid as-salaf shafi na ainihin wato 215 zuwa 216 da kuma sharhin kitabu tauhid min sahihul bukhari wato na gunaimani wato in ka duba wayannan duk zaka karin bayanin abinda zamu karanta yau fa mimma yu'tabaru bihi na daga cikin abinda ake la'akari da shi min kitabillahi azza wa jalla daga littafin Allah mai girma da ɗaukaka fin nuzul game da sauka wa yuhtajju bihi kuma ake kafa hujja da shi alaman ankarahu game da wanda yayi inkarin sa to yana daga cikin abinda wato ake la'akari da shi daga alqur'ani game da annuzul sauka ake kuma kafa hujja da shi ga waɗanda suka yi inkari shine qauluhu ta'ala fadan Allah ta'ala al yanzuruna إلا أن يأتيهم الله في ذلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور هل ينظرون وأنا وأنا إرن وأنا إرن وأنا إرن نظرة فما معناته أنت تعدي لك أنت نعم نعم سيارة نعم jira haliyan sosai ka ce kenan haliyan zuruna ma'anarsa kenan haliyan ta zuruna shin akwai wani abu da suke jira akwai wani abu da suke tsimayi ba za su tsaya su yi wa kansu aikin alkhairi ba illa an ya ci yahumullahu sai lokacin da ubangiji zai zo musu inda ranar tashin alkiyama ya an ce waje a rabuka ubangiji zai zo to me yasa a mutane ga annabawa an aiko musu ga littattafai an saukan musu ba za su yi aikin alkhairi ba ba za su yi abin da Allah yake so ba su bar abin da baya so me suke jira ne me suka tsaya su mayi ko shine haliyan haliyan duruna illa an ya ce Allah ko sai sun jira ubangiji ya zo fi zulalin min al-gamami wato mala'iku suna cikin inuwoyi min al-gamami na girgije ko kuma fi zulalin cikin inuwa inuwoyi minal gamami na girgije wal mala'ikatu da mala'iku su ma sai mala'iku sun zo wa qudiya al'amru al'amari an riga an kare shi sannan kuma za su farga ce a basu su je su yi aikin alkhairi a basu su sadar da zumunci a basu su su ba Allah a basu su tuba wa ila Allah turja'ul umur zuwa ga Allah ne ake mayar da al'amura wa qawlihi ta'ala da fadin Allah ta'ala wa ja'a rabbuka Ubangijinka zai zo, walmalaku mala'iku saffan saffan sun yi sahu sahu, wa haɗa yau mulkiyama, kaga wannan ranar tashin alkiyama ke, fallabi yi ƙaddiru alan nuzuli yau mulkiyamaci minas samawat, kulla halin fasili bai na ibadi, ƙadirun, fallabi ya ƙadiru alan nuzul, fallabi ya ƙadiru, wanda yake da iko alal nuzula akan sauka yawmal qiyamati ranar alqiyama minas samawat daga sammai kullaha ga baki daya lil fasl baina ibadihi domin yin hukunci tsakanin bayansa qadirun mai iko ne an yanzila akan ya sauka kulla lailatin a kowane dare min sama'in daga wata sama ila sama'in zuwa wata sama kun gane wato fikihun da malai yake so ya fitar karkashin kawo waccan ayar da wannan magana ko an fahimta ma'ana tunda an ce ranar tashin alkiyama ubangiji subhanahu wata'ala zai zo zai sauko domin ya zo ya hukunci tsakanin bayansa gashi mun karanta waɗannan ayoyin guda biyu hal yanzuruna illa an yati Allahu fi dhulalin min al-ghamam wal mala'ikatu wa qudiya al-amru wa ila Allahi turja'u al-umur wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa to sai malam yake cewa wa hadha yawmul qiyamah wannan fa ranar tashin alqiyama ke to wanda yake da ikon ya sauko ranar tashin alqiyama daga samman gaba daya ya zo ya hukunci tsakanin bayi to ai mai iko ne akan kuma kullun ya sauko zuwa saman duniya na fata an gane in har ka fahimci wancan to me zai sa kuma kanka ya kulle game da cewa ubangiji ta'ala yana saukowa saukowa irin wanda ta dace da shi karka kawo irin sauka ka saukaka da kan wani abu ko saukar dukkan wani abin halitta abin da ya shafi ubangiji daban abin da ya shafi abin halitta daban da aka sauka irin yadda ta dace da ubangiji yana sauka saman duniya a kodayaushe dama mu ji me yake faɗa in ya sauko saman duniya a kullum a wani lokaci ke sauka duk annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata wa hadithun nuzul hadisin saukar ubangiji zuwa saman ainihin wato sama ta kusa min al ahadithil mutawatira Allah da ƙudurarsa suna daga cikin hadisai waɗanda suke mutawatirai kama nassa ala zalika ghayru wahidin min a'immatil a'immatis sunna kamar yadda da yawa daga cikin malaman sunna duk sun nassanta haka kamar yadda in ka koma na at-tamhid na ibn abdul bar mujalladi na shida shafi na 124 da kuma muktasarul ulum shafi na 110 zaka samu ƙarin bayani akan haka qala al-imam ibn al-qayyim rahimahullah الإمام ابن القيم رحمه الله يا فدا في مختصر السوائق المرسلة واتو أتكي والنتابي واتو مختصر نا السوائق المرسلة شافي ندري بيردا تمانين yace inna nuzular rabbi tabaraka wa ta'ala ibn al-qayyim yace lalle saukar ubangiji tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya zuwa sama ta kurkusa qad tawatarat akhbaru bihi hadisai mutawatirai sun zo da shi an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rawahu anhu nahwa 28 nafsan min sahaba an samu sahabbai kusan 20 da takwas waɗanda kimanin wato 28 wanda suka ruwaito magana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ta tabbatar da cewa ubangiji ta'ala yana sauka zuwa sama ta kurkusa a kowane dare wa hadha yadullu ala annahu wannan dalili ne da ke nuna cewa annahu kana yuballighuhu fi kulli mawdinin kana yuballighuhu fi kulli mawdinin wa mujma'in fa kayfa takunu haqiqatuhu mahalan wa batilan wa huwa sallallahu alaihi wasallam yatakallamu biha da'iman wa yu'iduha wa yubdiha marratan ba'da marra sai malai yake cewa wa hadha yadullu wannan yana nuni ala annahu akan cewa kana yuballighuhu yana isar da shi fi kulli mawdinin a kowane guri wa majma'in da kowane taro fa kaifa takunu haqiqatuhu mahalan to ta yaya haƙiƙanin wannan sauka za ta zamanto mahalan korarriya wa baɗilan wadda take batacciya bayan kuma gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya takallamu biha da'iman yana maganar cewa ubangiji yana sauka ko da yaushe wa yu'iduha yana yawan maimaita ta wa yubdiha yana bayyana ta baro baro marratan ba'da marra lokaci bayan lokaci wala ya qarinu bil lafzi ma yadullu ala majazihi kuma bai taba hada maganar lafazin saukar ubangiji ya hada ta da wani lafazi wanda yake nuna ala majazihi akan ba sauka ce ta hakika ba sauka ce ta majazi bi wajihin ma ta wata fuskar daban ba a taɓa samu annabi sallallahu alaihi wasallam cikin lafazan da ya nuna cewa Allah ta'ala yana sauka saman duniya ya kawo wani lafazi wanda yake iya ɗaukan ma'ana ba ta hakika ba ba sauka ta hakika ake nufi ba bal ya ati bi ma yadullu ala iradatil hakika duk lokacin da annabi zai kawo wannan lafazin na ubangiji yana sauka yana kawo shi ne a lafazin da yake nuni akan yana nufin sauka irin ta hakika ba sauka ta majazi ba qultu malam mai sharhi yace ka hadithu ka hadisi abi huraira kaman hadithin abi huraira radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ubangijinmu tabaraka wa ta'ala yana sauka kulla lailatin a kowane dare ila sama'i duniya zuwa sama ta kurkusa ina ya baƙa sulusun lailil akhir lokacin da sulusun dare na ƙarshe ya kusa ko lokacin da sulusun dare na ƙarshe ya rage fa ya ga abinda ubangiji yake faɗa man yadruni wa zai kiraye ni a daidai wannan lokaci fa astajiba la na amsa masa wa man yas'aluni wane ne zai tambaye ni yana da wani abu da yake so ya roƙe ni fa udiya in bashi wa man yastaghfiruni wane ne zai nemi gafara ta a daidai wannan lokaci fa aghfira la in gafarta masa to me ma na bakin ciki da cewa ba ubangiji baya sauka wannan bananza ce mutane ba sa so a yi in ya saukan kaji dalilin saukar tambaya yake ina mai kira na gani ya kira ni amsa ina mai wata bukata ya roƙe ni biya masa ina mai neman gafara in gafarta masa kamar yadda wannan hadisin sahihi ne akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da shi hadisi na 1145 imam muslim ya ruwaito shi hadisi na 758 imam malik ya ruwaito shi cikin muwadda hadisi na 546 wa hadha an-nuzulu amun wannan saukar ta Ubangiji ta game fi kulli lailatin a kowane dare har ka ware daren asabar banda daren juma'a ko banda daren litinin ko banda daren alhamis ko banda daren laraba din ya kunshi dukkan darare wa qad warada fi sunna domin ya zo a cikin sunna ma yukhassisun nuzul abin da yake keɓance wannan saukar bi ba'di mawadin a wasu wurare wa azminatin da wasu zamanin nika akwai wasu nusus da suka nuna cewa a ubangiji yana sauka a wasu wurare ne kuma yana sauka a wasu zamanin nika min ha daga ciki nuzuluhu ta'ala lailatan nisfi min sha'ban an ce rediyon da take daukan mata mutu mata ji ce ok to to insha Allah dama an ce lokacin yayi ya so ne mu samu wata gaba amma sai mu tsaya a kan wannan gabar insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ba da sarki ya gafarta mana